إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wata'ala wanda ya kaddara haɗuwa mu a wannan jiha ta Jigawa a kuma wannan gari mai albarka garin Kazaure a kuma wannan rana ta Laraba biyu ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1444 28 ga watan tara 2022 kamar yadda Dr. Abdulkadir ka zaure gabatar cewa munasaban wannan gayyata shine wasu abubuwan alheri da suka faru daga cikinsu akwai aure kuma dama muna ta cewa a yi aure kuma muna ta zuga mutane su yi aure muna ta ƙara zubo ayoyi da hadisai domin a yi aure saboda in ana aure kashe zinaki dama kishin juna ne saboda haka allah ya ƙaro mana arziki da wadata da zaman lafiya a ci gaba da yin aure a ci gaba da rayu sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ci gaba da daukaka addinin musulunci a kawai abin da yake shine Allah ba mu ikon kula da matan da kuma kula da yayan ne musu tarbiya irin ta musulunci su sami ilimi samu tarbiya kada mu haifi yaya ko mu zubar da su akan hanya musulunci bai da wannan ba da safe na gabatar wa da mata lacca mai taken mata a cikin alkur'ani kuma ƙarshen wannan laccatawa na yi musu tambayoyi guda goma to ku kuma zan muku hatsin bara ne abubuwa zan kawo muku guda talatin kuma a ƙarshe kuma zan muku tambayoyi amma ku ko sisi ba zan baku ba kawai wanda ya amsa addu'a zan masa addu'a ne kuma ban san addu'a ita isa ko yawwa to abu na farko shine zamu tattauna akan nawaqidul islamul ashara abubuwa guda goma da in ka kuskura kana yin ɗaya daga ciki to musuluncin ka yana cikin garari gaba ɗaya musuluncin naka fa yana cikin garari da sallarka da azuminka da hajinka da tauhidinka da aurenka da kasuwancinka da zada zumuntarka da bin iyayenka duka musuluncin da kike gabaki ɗayan kana yin ɗaya daga cikin ɗayan goman nan ba wai goman gaba ɗaya ba ɗaya daga cikin goman nan in kana yi musuluncinka yana cikin barazana gaba ɗaya musuluncin domin kowane ɗaya daga cikin wannan yana rushe musuluncin mutum ne gaba ɗaya da kun ga sai mu roƙi Allah ya tsare mu ko mu san su ta'allamtu sharra la lisharri walakin litawaqihi wani malam ya ce na koyi sharri ba dan ne sharri ba sai dan tsara kaina wa man lam ya'rif al-khayra min ash-sharri yaqa fihi wanda bai san bambancin sharri da alheri ba zai iya fada cikin sharri ya dauka alheri ne kana nasu yas'aluna rasulullah anil khairi wa kuntu as'aluhu anil sharri makafata an aqatihi Uzaifa ya ce mutane suna tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me aikin alheri mu je mu aikata ni ko ina tambayan sa me sharri domin na san shi in na san shi to ba zan fada da gangan ba saboda wannan lacca bangaren ta na farko na ce mu kashi uku ce kashin farko sune waɗannan abubuwa guda goma da suke warware musulunci wanda zai iya haddace su da kai ya haddace wanda zai iya dauka ya dauka wanda zai iya rubuta ya rubuta kuma littafi ne dama matnu na waƙidul islam babban malamin musuluncin nan shag muhammad bin abdul wahab bin sulaiman at-tamimi shine ya wallafa wannan littafi kuma ya shiga duniya tun daga wancan karni har zuwa yau malamai suna karantar da shi a majalisosinsa da darasi bai da yawa 'yan shafuka ne kaɗan amma kuma yana kunshe da ilimi mai tarin yawa malam ya ce ilam anna nawaqidul islami asharatu nawaqid malam ya ce kashina abubuwan da suke ware musulunci guda goma ne abubuwan da suke ware musuluncin mutum guda goma ne Allah ka tsare mu al'awwal ashirku fi ibadatillah taranyantar da Allah da wani a wajen bauta ai musulunci gaba daya la ilaha illallahu muhammadur rasulullah shine musulunci ai ragowan duk akan wani aka gina su in kace la ilaha illallah me kace kenan me fassarar la ilaha illallah ba abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah ai kalma hudu ce la ilaha illa Allahu ta fara da la ta fare da Allahu suna biyu harafi biyu la da illa hurfa ne ilaha da Allahu sunaye ne kenan harafi biyu da suna biyu amma akwai wani suna kwaya ɗaya da ba a faɗa ba ciki shine haƙƙun la ilaha haqqun illallah kana kaddara haqqun a zuciyarka in kace la ilaha sai ka kaddara haqqun illallah ba in bauta da gaskiya sai Allah saboda a cikin kalman da gaskiya bata zo ba amma ana kaddara da gaskiyan saboda akwai waɗanda ake bautawa ba da gaskiya ba wanda ya bautawa aljani ko ya bautawa mala'ika ko ya bautawa mutum ko tsumburbura ko inna uwasu ko mai danko ko barahaza ko malam alhaji ko tsumburbura ko malam rafi ko aljana mai kaza ko sumbuka ko aljana yan madabo ko ya je tsafi ko ya sihiri ko ya shiga harkar neman tabarriki da kaburbura ko da wasu abubuwa da musulunci ya hana duk wanda yana cikin layin bautawa wani ba da gaskiya ba shi yasa tun muna yara muke ganin mata suna zuwa suna karantar da iyayenmu ma'ana la ina ma'anallah la khaliqa wala razika wala ma'budu bi haqqin illa Allah shine la ilaha illa Allah la khaliqa wala razika wala ma'budu bi haqqin illa Allah ma'ana kenan shi san baka iya ma'ana ba ko a da kana cikin hatsari to balle yanzu kuma da ma'ana ta ƙara fitowa in ka ce la ilaha illallah alƙawari ka ɗauka la da illa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kaɗai ma'ana Allah kaɗai zan bautawa Muhammadun Rasulullah annabi Muhammadu kaɗai zan bi kuma da yake cewa bi shurutin sab'atin qad quyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu la yantafi qailuha bin nudqi illa haythu yastakmiluha al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadari ma aqulu والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب in kace la ilaha illallah ka dau alkawari bazan bauta wa kowa ba sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi zai koya min bautan Allah kenan kai hasarin abu biyu abin bauta da abin biyayya abin bauta Allah shi kadai abin biyayya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi kadai shi sa malai yace abu na farko da ke warware musulunci shine shirka shirka hada Allah da wani wato ita bauta iri uku ce ko ka bauta wa Allah shi kadai tauhidi kenan ko ka bauta wa wani Allah shi kadai kafirci kenan ko kuma ka gauraya shirka kenan shirka gauraye cakude Allah ba san cakude ya ce ana agana shurakai an shirk man amila amalan ashraka fi ma'i gairi taraktuhu wa shirkahu Allah ce ba na son shirka duk wanda ya yi min aiki amma ya shigar da wani a cikin aikin to ba na so ne ba na son tarayya Allah ba ya son kishiya to amma yake son kishiya ne duk kowace ƙasa shugaban ƙasa ɗaya ne yau ka sanar kai shugaban ƙasa na biyu ne ka ga abu mamaki kowace jiha gwamna ɗaya ce kowace local government chairman ɗaya ne kowane wat kansila ɗaya ne ko mai unguwa ba wanda yake santa a gidanka ma wa hada kala sharika laka a gidanka ma baka da abokin tarayya yanzu kaga wani yayi cefa ne ya shiga gidanka ko ka zo ka tarar da matarka wani a bakin gado yana cin abincinka ana masa fifita wani ne a bakin gadonka yana cin abincinka matarka tana masa fifita yayi maka me ya ma shirka ta gafiru aula ta gafiru ba ta gafiru gaba ba ka son shirka to inna allaha la ya gafiru an yi shiraka bihi wa ya gafiru ma duna zalika duk laifin da kai a duniyan nan ka mutu kana yi ka mutu kana shan giya ko ka yi zina ko ka yi caci amma kana da tauhidi wannan duk ba zai hana Allah ya fi maka bai saka aljanna amma an ka mutu kana shirka innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lizzalimina min ansar shi yasa Allah yake zai kira annabi Isa ya ce a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillahi qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub masu bauta annabi isa Allah zai kira shi tambaye shi cewa la ban sa su ba ban san sun yi ba ban sa su ba ban umarce su ba ba kuma da yadda ta akai ba da haka duk wanda suka bauta annabi isa sun ci kasa ba da izinin sa akai ba to haka duk mafi yawan waɗanda aka yi musu shirka waɗanda ba su sani ba ba su ba da goyon baya ba to ranar alkiyama Allah ya kira su za su wanke kansu waɗanda kuma da su aka yi su suka yadda ko suka ba da ƙofa ko suka amince ko sun san za a yi bisa hana ba to sai a haɗa su gaba ki ɗaya a danna su wuta Allah ka tsare mu Allah kaka bari mai maka shirka Allah kuma ka tsare mana tauhidinmu da imaninmu wa minhu zabahu li ghairillah daga cikin nau'in shirka akwai mutum ya samu akuya boka ya ce maka nemi bakar kaza ko baka akuya ko bakin rago ka tafi gindin bishiya ka yanka yanzu lokacin tsafi ne matsafa idan an kusa zaɓe na siyasa to lokacin cin abincinsu ya yi wani zai ce yana son ya koma kujerarsa wani kuma zai ce yana son ya karɓi kujerarsa wani kuma yana son ya tura wane ya hau to boka yanzu suna nan sai su ce ka je ka samu kuraye masu rai guda hudu a je a sa musu abin nan a baki a ɗinke ko a ce je ka fasa kabari kai kaza ko kai wanka a makabarta ko ka taka ƙur'ani ko ka yanka jini ko ka sha na jinin jariri yanzu na yara za su ta ɓata so da wani ba shi da imani wani zai roƙi Allah ya Allah na fito takara na tsaya zaɓe idan ka san zan zama alheri ga al'umma Allah ka ban nasara in ba zan zama alheri ba Allah ka musanya da wanda ya fi ni haka zai kawai sai shiga kamfen wani kuma sai ya je an ce masa kai dubo mun duban na akwai masu yi da hannu akwai masu yi da taurari wani hannunka za ka buɗe in za ka ci zaɓe zai gaya ma wani kuma taurari zai duba wani sunanka zai ambata da ranar da aka haife ka da sunan mahaifiyarka wani kuma ƙasa zai zuba wani zai ma ramlu wani ya maka tanjim wani ya maka ga sunan iri-iri wani kira'atul yad wal kaf duk waɗannan nau'i ne na dama munajjimun da arrafun da kuhan wanda annabi alaihi salatu wasallam ce wanda duk je gidan dan duba ko boka ya tambaye shi akan kasuwanci ne sawa'un akan mulki ne akan kuɗi ne akan tafiya ne akan aure ne maimakon kai salatul istikhara ka gaya wa Allah zan yi aure Allah inda ta alheri ka tabbatar Allahumma ni astakhiruka bi ilmika kaje Allah ya maka duba to waye mai duba kenan Allah shi yake dubawa shine allamul guyub ka tafi Allah ya maka duba akramaka Allah Allah shine mai yin duba saboda shi ya san jiya ya san yau wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi zati sudur to annabi alayhi salatu wassalam yace ka je ka ba Allah dama ya duba maka kasuwancin nan da zaka fara Allah ya duba maka auren nan da zaka yi Allah ya duba maka siyasan nan da zaka shiga da zaben da zaka tsaya ka je kai sallah raka'a biyu ka ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika was'aluka min fadlika al'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li fi dini wa ma'ashi Allah an ka san zaben nan da zan shiga ko auren nan da zan yi ko tafiyan nan da zan ko kasuwancin nan da zan fara ko neman ilimin nan da zan fara ko kuma noman nan da zan yi ko kiwon nan ko matan nan da zan saka akwai alheri cikin sakinta ko wacce zan auro akwai alheri cikin aurenta ko canza gari da zan yi in koma Kano da kasuwanci in bar in bar ka zaure zai fa alheri ko kuma zan canza daga noma in koma kiwo ko daga garin nan koma duka ba Allah zabi kana rasul ilmuna istikharata fil umuri kulliha kama yuallimuna surata min alquran Jabir ya ce annabi alaihi salatu wasallam yana koya mana duk abin da za mu yi a duniya mu sallah raka'a biyu mu karanta wannan addu'a ta istikhara kamar yadda muke karanta Qur'ani abinda kawai ba a masa istikhara haramun haramun za a masa istikhara wajibi ba a masa istikhara haramun ba a masa istikhara dama haramun ne ka bari sai ka istikhara wajibi ne kai sai ka istikhara amma abubuwan da suke akwai mustahabbi ne ko abu ne da baka san wanne ne yafi alheri ba to a wajen zabin sai ka ba Allah zabi ne kon ka tafi wajen boka sai ka ce Allah idan wannan abin da zan yi zai zama min alheri ka tabbatar da shi sannan istishara ka nemi shawara wata sabutu kuma ka yi a hankali ka yi taka tsantsan ka nemi ƙwararru so nake in shiga harkar noma yaya noman nan yake ƙwararre ya maka bayani bayan ka yi istikhara ka ba Allah zaɓi ka yi istishara ka nemi shawarar ƙwararru kuma ka yi a hankali kar kai gaggawa kar ka zuba kuɗinka gaba ɗaya ɗan zuba kaɗan tukuna gani in ka ga abin yana tafiya ya ka ƙara kakka sai da gidanka ka sai da mota ka sai da komai an maka roman baka cewa ana samun kuɗi sai ka shiga kuma ka zo ka tafi gaba daya to yace daga cikin shirka azzabahu li ghairillah kaka kuskura wani ya baka asiri yace ana yanka baka kaza ko baka akuya ko a makabarta ko kuma a kalli guri kaza ko a kira sunan aljani kaza a yanka ko kuma a ce maka yankan ka tafi guri kaza ka yi shi ko daidai faduwar rana ko daidai fitowarta wani babban malami a harami yanzu haka yana koyawa a haramin madina na ji shi a wani kaset ɗinsa yana ba da wata ƙissa ya ce ƙissar in banda wanda ta faru a kansa maƙocinsa ne kuma shi ya gaya masa ya ce da ba zai ba da ita ba ya ce abinda ya faru wani maƙoci ne da maƙoci sai zama ɗaya yana da kuɗi amma ba shi da rumfa ba shi da baya noma baya kiwo baya sana'a amma kullum facaka yake da kuɗi shi kuma wannan makocin ɗayan kullum yana zuwa kasuwa kuma kuɗin ba su taru ba kuma ga wannan baya komai ya tara kuɗi sai da ne ya sallama da shi ya ce wai yi kan wace sana'a kake yi ne na ga kuɗin naka sai ƙara burin ƙasa suke amma ni ban ga ana siye ba ban ga ana siya ban ga ana cas ba ban ga ana as ba ba cas ba as ma'ana ba kasuwanci ba noma as shine kiwo ko cas kuma fa kasuwanci ba cas ba as ita saboda haka me yake faruwa ya mashiru ya zo ya ƙara shi ya dame shi da naci sai ya ce masa in na gaya maka abin da nake in samu kuɗi za ka yi shiru da bakinka kuma kai ma za ka yi ya ce eh ya to ka dawo gobe da ya dawo sai ya ce masa aljanu nake kira suke bani umarni nake yi shine su kuma suke bani kuɗi ga sunayen aljanun ka tafi gindin teku sai rana ta zo dab za ta faɗi ka hango ta ga ta can za ta faɗi sai kai ta kiran sunan da na baka ɗin a rubuce in dauka ya ilu ne in dauya sa in dardaka ya ilu ne in farta ya ilu ne kai ta kiran aljanun ranan nan tana gama faɗuwa shi kuma za ga ya fito daga ruwa sai tambaye ka me kake so sai ka gaya masa kuɗi kake so shi kuma zai gaya maka abin da za ka dinga yi zai kawo maka kuɗi shike ne tafi bakin ruwa da wannan lazumi da aka bashi na kiran shaidanu ya je ya tsaya yana kallon rana ka san idan a fili ne za ka ga rana kamar wani guri ta faɗa haka bugata can ta yi jaɗin nan ta fara tafiya ga rabinta nan ya ɗan shiga sai fara kiran sunan aljanin ya ta kiran sunan aljani yana ta kiran sunan aljani rana tana gama faduwa kawai sai ya ga a wani abu ya fito daga cikin ruwa sai zo gabansa ya ce masa kana ta kiran mu me faru sai ya ce bukata ce me kake so ice kudi ice ba matsala amma za ka daina sallar la'asar sallah ka mai da ita hudu mun yadda ka yi asuba ka yi azahar amma ka kai la'asar ka yi magariba ka yi isha abinda muke so kadai kenan kai yanzu ya yi shuru cikai sallah ina ina tab sallah ca ito shi kenan ba ka so zan yi tafiya ta ya ci a bana su shi kenan ya koma ruwa shi ne da yake gaya malamin ita malam ni a kaina wannan kisa ta faru ya zo harami yake gaya masa ta ji abin da makwaci na yake tafa caka da kuɗi ashe shaidanu yake bautawa wani a ce wani su ce maka taka qur'ani wani sai ka je ka kashe jariri wani sai ka je ka rubuta qur'ani da najasa wani sai ka jefa cikin najasa kisa ga ga wasu guraren da ake tsafi ake daukan qur'ani izu 60 a jefa a matsayi ko a jefa a cikin kazanta wani da aka turo min wani ana dinkewa akuya baki da ranta ga ta an sa mata layu an sa allura basilla da zare na lilo ana dinke bakin akuya kai da gani kasan tsafi ne wani kuma ya nuna min jangwala gwada an tsira masa allura ta fi ɗari a jikinsu jangwala gwadan nan da gani kasan mugunta ne wani kuma ya je gidan tururuwa ya ga an aje wani nama da allurai an rubuta sunan wani mutum wani kuma a cikin juji ya ga an sa jaba da sunan wata da wani wani kuma a masai ya ga an jefa layu malam mutum wajen san duniya ba abinda ba zai ba wallahi in je ka sa duniya a ranka wallahi ba abinda ba za ka yi ba za ka yi kafirci za ka yi shirka don ka samu abin duniya sai ka gama tara ka faɗi ka mutu ka je kuma Allah idan na ka auta har abada saboda haka mutum ya yi haƙuri da inda ya samu kansa wallahi kaga kuskura fushi ko damuwa ko talauci ko ɗaukan fansa ko sai ka zama kainewa ne ya sa kai ridda ka fita musulunci الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعين إجماعا نبي wanda ya sanya tsakaninsa tsakanin Allah ya sanya wasu ƴan tsakatsaki yana kiransu yana roƙonsu su cece shi kuma yana dogaro da su duk wanda ya sanya wani ya ce aini ba zan iya daga hannun gaya wa Allah ba sai dai in gaya ma wanan wanan ya gaya wa Allah in jiwa za ka iya cewa dai da Allah roƙa min Allah amma ba shi ka roƙe shi kuma ya roƙi Allah ba wannan tsakatsakin ko mutane ne ko aljanu ne ko shedanu ne ko mutanen ɓoye ne ko iskokai ne ko ma me ka roƙi Allah direct wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an wani malami yace Allah ya alƙawura hudu alƙawari hudu Allah yi duk wanda ya ba Allah alƙawarin na Allah zai cika alƙawarin sa alƙawari na farko yace fadhkuruni azkurkum ku ambace ni zan ambace ku alƙawari na biyu yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni ni kuma na muku alƙawari in kun roƙe in kun roƙe ni me zan amsa muku sannan na uku alƙawarin da Allah ya na uku shine wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna inda kana istighfari kullun a cikin istighfari kake to Allah ba zai maka azaba ba kullun a cikin tuba kake da istighfari to Allah ba wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun wa tubu jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada in kana istighfari Allah ya ce ba zai mana azaba ba wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna Allah ya ce albarka bi za ku ci daya idan manzon Allah yana nan to ba zan muku azaba ba sai ku ci albarkacinsa in manzon Allah ya koma ga Allah to abin da ya rage muku ku ta istighfari da haka Allah ya sa mana amana guda biyu amana kasancewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mu da kuma kasancewa muna istighfari so ka zama mai istighfari akalla 100 da safa 100 da yamma akalla kenan fa kullun ka istighfari 200 mafi karanci in ko zaka iya yi ba iyaka ma kai ta yi istighfari ba ai masa iyaka ya ce duba liman waje da fi sahifatihi istighfaran kasiran madalla da wanda ya samu account ɗinsa na lahira istighfari yafi komai yawa wani ya tambayi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace da in shagala da tasbihi da in shagala da istighfari wanne yafi sai Sheikhul Islam yace idan tufanka tsarkakakke ne to turare yake bukata idan tufanka mai kazanta ne to wanki yake bukata zura ka in fes kake to kai ta subhanallah ya bi subhanallah in ku kaza a cikin dauda kake to ka kai ta istighfari shine sabulun wanki ka wanku tukuna kafin ka sa turare amma kana doyi kuma kana fesa turare ita idan tufanka tsaftatacce ne to turare ake bukata idan ku tufanka yana datti da dauda to kuma sabulu ake bukata domin wanki sai ka duba ka ga wanne ne a ciki yafi maka ko ka hada biyu sannan na uku mallam yukaffiril mushrikina aw shakka fi kufrihim aw sahaha mazhabahum kafar na uku wanda bai kafirta kafirai ba ko kuma yake shakka a cikin kafircin kafirai ko kuma yake ganin cewa hanyar da kafirai suke bi ita ma daidai ce wannan zai iya fitar da kai daga musulunci domin Allah kafiri dai kafiri ne an ce wani basakwace ne yake sana'ar trader to wani ibo yana zuwa yana siyayya a gurinsa shi kuma ibo duk sanda ya zo kai kuma ɗan sakwata zai ka ce kai kahuri kahuri mai kake so kahuri to sai yaron dan sakwata shi ma ya dauka yake gawa wannan mutum kahuri kahuri sai ran yake ga masa wannan yaron naka kullun nazo sai ya ce mun kahuri kahuri yace kana sallah yace ba na sallah ce to dan kahuri kan kahuri kake yawa ba ka sallah dan kahuri kan kahuri kake kahur kafir na mijin kafiri kai ba kafiri ba kafu kafiri kafirci kafiri kafiri ne aka rama kalla duk wanda bai yarda da Allah da manzansa ba kawai kafiri ne saboda haka wanda yake bai kafirta mushrikai ba ko kuma yake shakka cewa anya ka kafiran kafirai ne ko kuma yake ga hanyar da suke bi daidai ne ita ma za ta bulle da su duk wanda bai bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba a aqida da ibada da tauhidi da mu'amala kawai kafiri ne na hudu mani itaqada anna ghayra hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi duk wanda yake jin cewa akwai wata shiriya da tafi shiriyar manzon Allah ko take daidai da shiriyar manzon Allah ko wani ibada ko wani zikiri ko wata addu'a da aka kirkira kuma ake kwatanta ta da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan zai iya fitar da shi musulunci yasa duk abin da wani zai kirkiro komai kansa dole ya zama ƙasa da na manzon Allah duk wanda ya kirkiro maka wani abu ya kawo maka ko addu'a ce ko zikiri ne ko salati ne ba irin wanda manzon Allah ya ba kai masa tambaya uku ka ce daidai yake da na annabi ko sama yake da na annabi ko ƙasa yake da na annabi tunda dole dai ya zama ɗayan uku ko si daidai ko na annabi ya fi ko wannan ya fi to idan ya ce maka daidai suke da na annabi kaga ya faɗa hatsari in ya ce sama yake da na annabi ya fatsa hatsari in ya ce ƙasa yake da na annabi sai ka ce to yau tsaya a ƙasa mu bari mai sama yawa to shi yasa malam yace wanda yake ganin wata shiriya daban ba ta manzon Allah ba ita tafi cika daga ta manzon Allah aw anna hukuma ghairihi ahsanu min hukumi ko yake ganin hukuncin wani manzon Allah daidai yake ko kuma yafi kyau daga na manzon Allah kallazina yufaddiluna hukuma tawagit ala hukumihi fa huwa kafir kamar wanda yake fifita hukunce hukuncen tawagit waɗanda suka kirkiri hukunce hukuncen da ba na Allah da manzansa ba kuma yake ga wannan daidai suke da na Allah ko na manzansa to wannan shi ma ya faɗa ruwa الخامس من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل bihi kafar. duk wanda yake jin haushin wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi yana jin haushin addinin Allah ko yana jin haushin manzon Allah ko yana jin haushin shari'ar Allah ko yana jin haushin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya san sunna annabi ce annabi yayi kuma yake jin haushin su saboda wannan to wannan shi ma zai yana jefa mutum cikin hatsari in an ce maka abu na annabi ne to ka so shi an ce sahabbai ko abinci manzon Allah suka ga yana ci suna son kala abincin an ce ma wani sahabi manzon Allah yana son kulukutu wannan gurji sai shi ma ya ce kai ina son nema cabbage ba cabbage ba ɗayan mai dogon nan cucumber ita shi ma yana son sa saboda ya ji an ce manzo Allah yana son sa sai ce shi ma yana so a dinga sa masa shi abinci har ya saba jikinsa ya saba da karba saboda manzo Allah yana cin irin wannan as-sadis man istahza'a bi shay'in min dinillahi aw thawabihi aw iqabihi kafar sannan na shida wanda yake yin izgili da addinin Allah ko yake izgili da lada ko da azaba za ga mutanenmu suna wannan sakacin sai mu ce ce aini sallah ta yanzu ta kusa kaiwa Zariya. sallah kake wa wasa sallah ban wasa ce ce kai ba zan tashi wallahi in bubbuga ta wayan bubbuga ta ko ba fara wani ma me yake cewa shaf shaf eh ha ya faki ba yawa ba lada ko abinda ba yawa ya yi lada ga mutane suna wasa da kai ba kai sallah ai muna mu ta kusa mai duguri sallah ba wasa ce da zaka cilla ta mai duguri aka rama kai a daina wasa da duk abin da aka ce na Allah ne ba wasa ko ko mu ce na azumi ce kai kai wannan azumi gaskiya wallahi in banda dai kai kaga mutum yana posting a facebook a whatsapp yana izgili da azumi wani zaka iya kaiwa ko kai wallahi dai ai kai ta jin maganganu dai na ba'a da izgili a ci ana yanzu yana lahira matakila ma fara dukan safa cawa na yanzu ya rungumi huril ini kaji aljanna ake wa wasa da wuta akwai wani ma da ya zo ya karɓi kuɗin wani ce ba ni kuɗi na ce kamar in mun je lahira na baka kaji lahirar da ba komai sai aikin mutum ya ce wajen an je lahira zai ba shi bayan magana kafirai ce wa ƙara la'uta yadda malan wa walada wani an je lahira zan samu kuɗi sai in biya in ya cuce ka kai magana sai ce ba an ce lahira za a biya mu ka bari mu je lahira ba mu daina wasa da addini shi sa aka samu wani mutum a zamanin malam abu hanifa shi wa ɓarawo ne faƙihi malami ne ɓarawo in ya sato sai ya sato abu sai ya ba wani in ya sato sai ya ba wani sai aka tambaye shi ya za ka yi sata ka ba wani sai ce a lokacin da na yi sata alhaki nawa na samu aka ce ɗaya in na bayar kuma lada nawa samu aka ce goma ya ce to kun gana da tara kenan man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha wa man ja'a bis sayyiati fala jazaa illa mislaha kusan har yanzu akwai yan Najeriya da suke wannan lissafin akwai wanda ya cuci wani sai ya ce yanzu mu cutar da aka yi mana a Najeriya an aka je gwamnoni za su biya mu shugaban kasa zai biya mu kansulo to aka tattara aka biya mu a ciki kai ma sai in biya ka lahira kace wannan wasan lahira haka na jin kana da wani abin da za a baka kai maka biya wani haka fara cuta a je can ka biya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wata matsala a ware ta anan anan zaka iya cewa dan Allah ka yi hakuri dan Allah ka yafe min dan Allah na cuce ka dan Allah kai ga rigata dan Allah kai takani ma don Allah ka yafe min duk za a iya wannan sulhun a duniya amma kaka kuskura a je lahira da ba su sukan mutane da noyin mutane a kanka amma mu je na cewa a bari ya je can wani aka biya shi ma zai biya a ciki da malamu hanifa ya samu labari sai zo ya same shi ya ce kai an ce min kana wani sata da wayo ce eh to me ya faru an ce sai kai sata ka bayar sadaka in an magana sai ka ce lokacin da kai sata an rubuta maka alhaki daya lokacin da ka ba an baka lada goma ya ce to kai ba fakihi ba ne lokacin da kai sata lokacin da kai sata an rubuta maka alhaki lokacin da kai kyautan ma alhaki aka rubuta maka domin kayan wani ka bayar sannan kuma Allah ba zai karbi kayan sata ba lokacin da kai sadaka da su suna kaga asara biyu kai da aka fikihun naka bai cika ba saboda haka a daina izgili da addinin Allah mala yace yana cin abin da ke ruguza addini ya kafa hujja da qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'una la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum asabi as-sihr wa minhu as-sarf wal atfu faman fa'alahu aw radiya bihi kafara والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر دليلنا بكوي سهري tsafi makaru yana cin abin da yake fitar da mutum musulunci ka je ka sa wa wani makaru ko kuma kai kai makarin da kanka kana wa mutane makaru kana musu tsafi wa minhu daga cikin nau'in sihiri akwai as-sarfu wal atfu sihirin hadawa da sihirin rabawa akwai wani sihiri da ake yi na shanye mace wani a ida ake yi da kaga mace ka kifta mata ido sai ta biyo ka sihirin soyayya da ce ya shanye ta akwai sihirin da za a ɗebi ƙasa na ƙafar da mace ta taka a ji a haɗa din da kai sai ta bi ka daga gidan za ta rugo da gudu da ta ji murya kai ta rugo da gudu akwai wanda za a kurkura baki ka je ka ce kai mata sallama shikenan sai soyayya ta shiga kawai akwai wanda kuma za a yi munjaye katin katin a rubuta sunayenta a tsakiya hatimin annabi yusufa a mallake ta akwai kuma sihirin rabawa a ce da wane da wane ana son a raba su abokai ne ko da wane da wane miji da mata ne ana son a raba su ko da wane da wane saurayi da budurwa ne ana son a raba su wannan sihirin yana nan kala kala kala kala kala a cikin tafan sihiri da abubuwan da ake har hada su iri iri iri za a iya zuwa ɗauki gashinka ko a ɗauki rigarka ta ciki ko a ɗauki warin takalminka yi za kullum ka dunga takalma ka dinga ganin suna nan daidai in ka gaba wari ɗaya to wallahi ba za ka fara ka fara aitil kursiyu za a ɗauka maka takalmi wari ɗaya haka rigunanka na ciki ka daina kai su wanki ka dinga wanke abinka in ko baka yadda da mai maka aski ban ya gama aski ka karɓi su maka da farcenka da su maka duka dinga karɓa ka je ka binne abinka wani za a ce a kawo su masa da farcensa wani abu dai da ya shafi jikinsa ko a ce a kawo rigar da ya sa ya gumi ta ciki ko ɗan gajeren wandonka a wanke da ruwan za a haɗa tsafin saboda haka sarfu da atfu anwa ne mina sihir kuma yin su da yarda da su shi sama da ya ce man fa'alahu wanda yake aikata sihiri aura radiya bihi ko kuma iyadda ai sihiri kafar saboda ayar da tace wa ma yu'allimani min ahadin su waɗannan mala'iku guda biyu ba sa koyawa wani daga cikin masu koyon sihiri hatta ya kula har sai sun ce masa inna ma nahnu fitnatu mu fa jarabawa ne fala takfur kakka kafirta athamin muzaharatul mushrikina wa muawanatuhum alal muslimin abu na takwas da ke ware musulunci taimakon mushrikai da kuma ba su gudunmawa akan musulmi duk komai lalace musulmi ya fi kafiri a karama kalla don nago sai su ce ai wannan musulmin ma ƙara ma kafiri da shi haba wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne za ka ce wani ya fi shi la ilaha illallah fa ita kadai ita kadai kwaya ɗan an ɗora ta a sikeli ranar alƙiyama sai tarin jayi sama da ƙasa mutum ya ce la ilaha illallah kuma ka ce wani saboda ya bada abinci ko ya ji tausayi ko ya kaza ka ce wai ya fi musulmi wani irin abu muke yi dan mutum ya baka duniya sai ka ce yafi wanda iya da Allah yafi wanda ya yarda da mancin kuma ka ce ka yarda da manzon Allah kuma ka ce ga wani mutum bai yarda da manzon Allah annabin Allah bane amma ka ce yafi musulmin da ya yarda da Allah da manzansa yadda kadai da Allah da manzansa ko mutum lalatacce ne in yace ya yarda annabi Muhammadu manzon Allah ne ya yarda Allah abin bauta ne malam ba wanda ya fi shi wannan laifuka da yake yi kuma yayi cuta yayi sata wannan laifi ne kuma daban amma dai wanda yadda da Allah ba yadda za a komai lalacewarsa komai kirkin wanda ice bai yadda da annabi Muhammad a matsayin manzo Allah to me ma kirkin to mutum ya baka abin da aka cika koshi shine ya kirki kirki Allah yadda Allah da Allah da manzansa shine kirki saboda haka kada mu kuskura komai ka je musulmi dai bai kyauta ba in yayi abin da bai kyauta ka ce bai kyauta ba amma kada ka kwatanta suka ce kafiri ya fi shi ka ce dai ka'a na ma kai kana musulmi amma baka kyauta ba abi musulunci bai ce kai kaza ba to wannan ka iya masa fada amma dai ka ce kafiri ya fi shi afa naj'alul muslimina kal mujrimin afa man kana mu'minan kaman kana fasika malakun kaifa tahkumun am naj'alul ladzina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar ba zai taɓa yiwa ba a faman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun kada kada ƙara hada kafirai da cewa daidai suke da musulmi ko sun fi musulmi wannan yana cin abin da ke ware musulunci والدليل قوله تعالى وما يتوله منكم فإنه منه إن الله لا يهدي القوم الظالمين التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر wanda da yake jin akwai wani abu da yafi na manzon Allah wanda za a iya barin na manzon Allah a yi shi ko dariƙa ce ko mazhaba ce ko kungiya ce kake jin yin ta yafi yin abin da manzon Allah ya zo da shi to wannan abin kawai ka fita musulunci ma kun sa akwai masu bada abin da suke cewa ma an kai shi kama fi kama zama Allah ba ma wai kama ba annabi a'a Allah ma kai ne ga nan suna zaune wata mata ta zo min da dan taron alhamis din nan wai an kai shi wani guri an masa tarbiya yana cewa shi Allah ne yana zuwa ku na rankwashe shi aka sai naga yana so sanin ta ba kace kai ne Allah yaran nan suna zaune aka yi ran alhamis nace na rankwashe shi aka nace kace kai Allah bane na ce Allah yanzu kai Allah ne ga uwarka ga ubanka lam yalid wa lam yulad nace ku sa shi a daki ku kulle shi ku aje mu kullum ku bashi sati biyar saboda huwa yut'imu wa la yut'am yawa mu gwada shi mu gani ko aja a jahilce ma tunda ya ce shi Allah ne to mun karanta Allah wa huwa yut'imu wa la yut'am to a sa shi a daki a kulle shi a bashi sati uku mu gani saboda an taɓa yin haka shekara wajen talatin da suka wuce wani shi ma ɗansa aka sa shi wai ya yi tarbiya ya zo ce ya zama Allah shi ne uban ya kulle shi amma lan da ya awa 24 bai shigo bai ce wai Allah baba ya ce a wani Allah kuma ita ya tuba ya ce ka tuba daga me aka za mu zo mu tuba ba ya ji yunwa ice nan za ka yi kashi kai fitsari saboda kai kai ka ce kai Allah ne to bari mu gwada ɗaya daga cikin sufofin Allah mu gwada ka mu gani to kaga waɗannan suna kafirtar da yara sannan na goma al'iradu an dinin la la ya ta'allamuhu wa la ya amalu bihi kau da kai da watsi da addinin Allah ba ka koyansa ba ka koyar da shi ba ma ruwanka da addini yanzu wani hatta kayan kace masa Allah sai ce shi fa aikinsa ba Allah a aikinsa wai ba Allah kuma an jima shiga masallaci ce Allahu akbar amma yaka ce ce ai mu ba mu aiki don Allah ko ba don Allah muke ba ko ba Allah ya samu ba ko ba ma neman lada a wajen Allah ba aikin Allah yake ba kuma ya mutu a zo a yi masa jana'iza abin da ya sha makabartar musulmi ai duk wanda bai ce baya aikin Allah kamata shi ma ya mutu kai masa aikin Allah malam duk aikin da kake a duniya in ka inganta ka so aikin da kake ka inganta aikin da kake kuma ka da aljanna da shi ko ina ka samu kanka ka so aikin ka inganta aikin kuma ka nema aljanna da shi don ba ka son aiki ba za ka tsaya ka yi shi da kyau ba in ko ba ka yi shi da kyau ba zai inganci ba in ko bai inganci ba za ka samu aljanna da shi ba so da kan kasuwanci kake ana shiga aljanna ta hanyar kasuwanci in noma kake ta hanyar noma ana shiga aljanna in kiwo kake ta hanyar wannan in mulki kake ta hanyar mulki ana shiga aljanna kai adalci kai gaskiya ka rike amana ka ji tausayi malam ka ga ranar kiyama baka shiga aljanna ba aljanna saukin samu gare ta a cikin komai har karuwa ma ta samu aljanna da ta shayar da kare kare abin banza amma kuma ga wata ta shiga aljanna sakamakon tausaya masa da tai to kau da kai daga addinin Allah mutum ba ruwansa yana musulmi amma baya zuwa majalisi baya zuwa makaranta ba abin da yake sai dai ya ci ya koshi ya kwanta ya bacci da tashi sai ya fita kasuwa minti awa ɗaya ba zai iya bayarwa ya karatun Qur'ani ko ya azkar ba to wannan hatsari ne babba saboda haka muna fata Allah ya tsare mu to mun gama da kaso na ɗaya sai kaso na biya gurguje wasu shawarwari ne guda goma ya kamata musulmi ya kiyaye su yau da gobe in ka kiyaye waɗannan abubuwan guda goma ka dinga auna kanka ga kana yin su na farko sallah a jami'i kana yin salloli biyar a jami'i ka tambayi kanka tsakaninka da Allah a zahar la'asar magariba isha asuba kana yin su a jami'i duk sati kana yin sallah 35 to ka tsaya kai lissafi ka ga a sallolin nan 35 nawa ne a jami'i nawa ne ban yi a jami'i ba kuma ka san wacce ta fi hatsari in ba a yin ta a jami'i asuba kowa yanzu nan ya yi shiru wani ya ce wallahi ka ajiya ku kasa an samu matsala ba sallah biyar a jam'i ita ce ma'auninka ta kullum sannan na biyu shafi'i da wutiri domin da shi ake kullewa daga shi sai me sai bacci aƙallansa raka a uku shafi'i raka a biyu wutiri raka a ɗaya kaga ka gama hayaniyarka kaje ka rufe daranka da me da sallah na uku raka'atul fajri ita kuma ita ake budewa da ita da ka tashi kafin kai asuba sai kai me raka'atul fajri kaga ka rufe daranka da sallah ka bude shi da da sallah na hudu rawatib rawatib su ne rakawoyin nan da ake guda goma sha biyu wanda annabi alaihi salatu wasallam ya ce in kana yin su za a bude maka kofa aljanna takwas a ce ka zaba ka shiga hudu kafin azhar bi bayan azhar bi bayan magariba bi bayan isha bi kafin asuba kana yin su sannan na biyar na biyar sallar duha wanda annabi alaihi salatu wasallam ya ce Allah ta'ala cewa zai dinga yin raka'a hudu sallar duha ni kuma zan kare shi har rana ta faɗi ba abin da zai same shi to baka salloli biyar a jami'i baka rawatib baka shafi'i da wutiri baka raka'atul fajri baka sallar duha kullun kuma ke yin waɗannan sannan na shida zikirin safe da zikirin yamma kakkai sakaci da wannan saboda wata musifar da ita ake tashi wata musifa kuma da ita ake kwanciya idan kai zikirin safe zaka fita to duk wata musifa da zaka tinkara ka sa bulletproof zaka shiga rigima wannan addu'ar da zaka yi da safe kafin ka tafi gona ko kasuwa ko noma ko wa'azi ko karantarwa wannan addu'a kakai sakaci da zikirin safen nan mafi karancinsa kai la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa 100 ko baka koyi ba tashi kai tafiyarka kafa 100 sannan kai zikirin yamma bayan la'asar zuwa faduwar rana shi da ake zikirin yamma sannan zikirin kwanciya da zikirin tashi mafi karanci kai haka da hannunka ka karanta ƙulhuwallahu ka karanta falaki da nasi ka shafa a jikinka ka karanta ƙulhuwallahu da falaki nasi ka shashafe jikinka kai haka so uku wala duk wata musifa an tazo da daddare sai dai ta kwana a gefe ka kwana a gefe da mai jifanka da mai maka baki da mai maka sihiri da mai maka tsafi da mai turo maka shedanu in suka za su ce ba za mu iya shiga gurin nan ba za su juya ne saboda wannan falaki da nasin da ka goggoge jikinka da ita kai maganin shedanu zikirin kwanciya da zikirin tashi ka isa kaci da shi in ka tashi aƙalla kai bismika Allahumma amutu ahya zikirin shiga gida da zikirin fitowa in zaka shiga gida baka san me ya biyo ka ba in zaka fito baka san da me zaka hadu ba zikirin shiga masallaci da zikirin fita daga masallaci in za ka shigo masallaci bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma fta alayya abwaba rahmatika duk wanda yazo masallaci rahama yazo nema in za ka fita wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma fta alayya abwaba fadlika wanda ya bar masallaci ya tafi neman arziki ne wanda yazo masallaci yazo neman rahama to kakkai sakaci da waɗannan azkar na'am sun haɗu sun cika ko zikirin safe zikirin yamma zikirin kwanciya zikirin tashi zikirin shiga gida zikirin fitowa zikirin shiga masallaci zikirin fitowa zikirin shiga banɗaki da fitowa kun ga banɗakin nan hubusu da khaba'is wallahi kai hankali da su kaji sunansu hubus khaba'is shedanu ne dandazo marasa mutunci suke taruwa a bandaki sun sa an bandaki ba ambaton Allah akwai zarni akwai doyi shi kuma aljani zarni yake so da doyi to sai su shiga bandaki su taro ka zo ka kaba wandanka da zaka shiga ka ce bismillah Allahumma na'udhu bika minal khubusi wal khaba'is to sai su zo su tattaru duk wata musifa ta shige ka zaka ji wanda ce daga fitowa daga bandaki na ji gaba na faɗi to ka ɗebo musifa ku musu da khaba'is ka ɗebo ko da shiga ban daki sai na ji gaba na faɗi khubsu da khaba'i suna nan ko ka ka manta fito maza fito da gudu ka kai ka koma Allahumma inna a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is mata su iya yara su iya to kun ga waɗannan ɓangaren addu'o'i biyar ɓangaren salloli biyar an haɗa nawa goma to sai abubuwan da suke kankare zunubi shine shine gaba ta ƙarshe guda goma shekul isla ya ce allah ya ambace ka allah yana kankare maka zunubi ta hanya goma na farko istighfari na biyu tuba na uku aiki mai kyau na hudu addu'ar da musulmi suke maka na biyar wani ya aikin alheri ya ce ya saka ka a ciki kamar wani ya gina masallacin da ya ce da iyayena da kakannina da duk dangina na sa su a cikin wannan sadaka jariya da ne ko wakafi da ne to za ka dinga samun lada sai a kan kare ma zunubi na shida musifin da Allah yake dora mana yau da gobe kai tuntube kai asara ka bige ka ji rauni wani ya zage ka wani ya bata maka duk waɗannan abubuwan su suke kankare zunubi ma mun musibatun tusibul muslima illa kafara Allahu anhu biha sayyi'atu hatta shaukata yashakuha ko kaya ka taka sai an kankare ma zunubi to wannan yana ciki sannan azaba kabari cikin kabarin nan da kake gani akwai abubuwa da yawa sai Allah kai mu da sa'a amma kabari in baka shirya masa ba akwai matsala cikin kabarin nan ai tun anan duniya kaga yadda kabari yake ka dai ga fadin sa kaga tsawon sa kuma kaga yadda masoya suke kokarin cusa mutun a ciki kaga da abinda mutun yazo duniya kuma kaga da abinda ake raka shi lahira duk wani agogo mai kyau cire shake duk wata riga mai kyau cire ta ake ba za a kai ka da boyel ko shadda ba ba za a kai ka da takalmi ko a kai ka da zobe ko da agogo ko da hula duk cire su za a yi na magada ne ramakalla dan farin nan dai da za a dan raga maka kafin ka narke ciki kuma shi yake fara fashewa shi yake fara yin bindiga ya fashe sai tsotsotsi su fara ci daga nan kuma sai su cinye gaba ɗaya saura kashi ana nana nan kashin shi ba ya zama ƙasa sai ranar kiyama Allah ya ce kowa ya fito sai a fito to azaba haka ake shanta ni'ima ma haka ake shanta shi yasa annabi sallallahu alaihi koya mana a cikin sallah mu dinga Allahumma na'udhu bika min min azabil qabri wa a'udhu bika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masihid dajjal da azaba kabari kullun a sallah ka dinga neman tsari Allah tsare ka azaba kabari to sai kuma kantara bainal jannati wan nar akwai wata gada tsakanin wuta da aljanna anan Allah ta'ala yake tsayawa mutane hisabi a ɗan ciccire wani za'ana mafi su duri himmin gil ikwana alasarar mutaƙabili to Allah ya samu cika da imani don za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kore ko tuntuɓin harshe Allah ya yafe mana